بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallacin mai albarka masjid usaba tubu da zaidin da ke nan kan titin birnin kebbi road a nan garin famfo waɗin ga local government inda muke ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata mai albarka na ramadan yau muna 11 ga watan Ramadan na shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 28 ga watan February watan biyu na shekara ta 2026 miladiya ɗan uwa musulmi muna cikin tafsirin suratul baqara inda jiya mun samu damar kammala tafsirin aya ta 269 yau kuma za mu tashi kan aya ta 270 daidai shine zancen Allah subhanahu wataala wa ma anfaqtum min nafaqa ka bibi tafsirin halal na'am ma anfaqtum
بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار
Allah subhanahu wataala kamar yadda Ibn Kathir yake cewa yukhbiru ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari bi annahu alim bi jami'i ma yaf'aluhu al'amiluna min alkhairati min an-nafaqati wal manzurat Allah subhanahu wata'ala masani ne ga duk abinda wani mai aiki zai aikata na alkhairi ko wani wanda ya alwashin aikata wani alkhairi da ainihin zai aikatawa domin shi alwashi shine kai kuduri ka kuma ɗaura aniyar aikata wani alkhairi a nan gaba ko ka furta ko ba ka furta ba amma a lokacin da ka furta cewa za ka aikata kaza to ya zama wajibi idan ka ce za ka yi azumi goma to ya zama wajibi a kanka kamin ka yi mustahabbi ne amma in ka yi to ya zama dole ko ka mutu sai an biya Allah kuma ya kaso kashi biyu akwai alwashin da adda alaka da wani abu akwai abin da bai da alaka mana alwashin da adda alaka shine kace idan Allah ya gwada maka kai kaza to zaka yi kila zaka yanka dabba ko zaka wa mutum kaza sadaka ko kuma zaka yi sadaka da abu kaza ka sa sharadi to wannan shi makaruhi ne makaruhi ne mutun ya ce in Allah ya gwada mai yayi kaza kila ya je umara ko ji hajji ko yi aure ko an ka haifan mai kaza to zai yi azumi kaza ko zai yi sadaka da abu kaza to wannan makaruhi ne kuma bai sa wai Allah ya maka wannan abin da bai tashi maka ba kana mutane su dauka in su yi wannan kamar Allah zai gaggawa yi musu wani abu ce Allah gwada mai ya sai kaza ko ya yi kaza to zai yi abu kaza ka ka samu Allah condition annabi sallallahu alaihi wasallam ce mahiya wannan marubuci ke aikata wannan wato kenan sai Allah ya yi ma sannan sai ka yi mai an fahimta ko wannan eh abdullah zo na so miro kai an gane to irin wannan an hana an hana wannan asumin barabi an hana wannan makaruhi ne amma idan mutum ya furta to ya zama wajibi sai ka aikata hakanan shi kuma baka sa wani sharadi baka ce za ka yi abu kaza na alkhairi to ya zama shi ma alwashi kamar yadda muka ambata daga farko so shine yake cewa wa tadammana zalika mujazatihi ala zalika awfar aljaza lil amilin kuma wannan aya ta kunshi yadda Allah ya faɗi sakamakon duk wanda ke aikata wani aiki na alkhairi domin neman yadda Allah subhanahu wataala to shine anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa ma anfaqtum min nafaqa ba wani abin ciyarwa da za ku ciyar ku yi sadaka aw nadartum min nadrin ko ku aikata wani alwashi ku yi alwashi na aikata wani abu na alkhairi fa inna Allah ya alamu face Allah ya san wannan abu Allah yana sani cewa Allah yana sani kamar yadda muka ambata ba iya sani kaɗai ba yana sani don haka zai yi muku sakamako akan abin da kuka aikata ko kuka yi alwashi cewa za ku yi wa malil zalimin min ansar azzalumai kuma ba su da wani mai taimakon su su ne waɗanda ba su aikata aikin alkhairi ko kuma suke aikata ba don neman yadda Allah ba saboda duk jiya ayoyin da muka karanta suna da alaƙa da irin wannan bayani game da ciyarwa ba don Allah ba da kuma ciyarwa domin neman yadda Allah kamar yadda muka karanta Allah ya ba mu ikon taimakawa fi sabilillah sai Allah ya ce in tubudu sadaqat
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
sai Allah subhanahu wataala ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hi idan kuka bayyana da sadakokin da kuke yi ma dalla da su idan ka zo kana raba buhun shinkafa ka ce duk wanda ashe ga kowa ya hito zaka bashi buhun shinkafa an ka dauka an ka yada ta Facebook Allah ce madalla wa in tukfuha in kuma kuka boye kila cikin dare karfe 2 na dare zaka tashi ka kai ma kowa garkatai wa tu'tuhal fuqara kuka ba wa talakawa to fa huwa khairul lakum yafi muku alkhairi haka kaga duka zabi biyu ne amma me yafi falala boye sadaka in babu maslaha bayyana ta domin ibnu taymiya ya ce babu bambanci tsakanin ɓoye aikin alkhairi da bayyana shi game da riya riya cikin zuciya take haka ibnu taymiya ya ce akwai inda bayyana sadaka ya fi ka ɓoye ta domin bayyana ta zai zama ƙarfin suwa ga wasu waɗanda ba su yi wani na yana gani ai shi abin da gare sai ya gane ka kai kila ma yaro ne kake ma'aikata ko yaro ne kake kasuwa ko wani abu sai ka kai a sai ce in dai wani zai yi to daga nan kuma sai Allah ya juya zuciya ta yayi don Allah don akwai aikin da za a yi fari niyya ta ba don Allah ba daga baya rikide kuma don Allah malamai na buga misali da musulunta Hamza Hamza asali ya musulunta ne domin kishin dan uwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka ce Hamza bai musulunta don Allah ba domin musulunci shi ya kyautata shi yadda za ka ji ana ta wa hasuna islamuhu wani ya musulunta ko musuluncin sai ya kyautata amma asali hamasa ma'ana kishin dan uwa ya sa hamza yin musulunta amma mi da ƙarshe kuma mi ya fahimci addinin ya rikide zama sahabi na kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance shine sayyidu shuhada fi hadhihi al-umma gaba ɗaya wannan al'umma shine shugaban shahidai don haka akwai lokacin da aikin alkhairi zaka fara shi ba don Allah ba amma daga baya sai rikide kuma don Allah kamar yadda wata nan zaka fara don Allah ya rikide kuma ba don Allah ba kawai ibnu taymiya ce tsakanin bawa ne al-ikhlas bainal abdi wa rabbih tsakanin bawa ne da ubangijinsa bawa mutane jojin da abin da ya bayyana na aikin su ana hukunci da al-zawahir sai a jingina as-sara'ir ila Allah kamar da sunna Umar ke cewa نحن نحكم بالظواهر ونكل السرائر إلى الله الله يبامو إيكو haka Allah ce duka biyu din alkhairi ne in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum idan ku kuka boye to yafi muku alkhairi wa yukaffira wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma zai kankare muku zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne ga abin da kuke aikatawa babu shakka akwai hadisai da yawa da suka zo hadisai da yawa da suka zo akan falalar boye sadaka saboda a cikin ɓoye sadaka akwai hikimomi da yawa ba don ma reko ikhlasi ba shi wanda zaka ba zai hijin freedom da izza bisa ga a ce bayanar jama'a ne ka hito ga hili ka bashi in tufafi ne ka bashi bayanar jama'a da ya sa sai a ce ai to hancan ne wani ya bashi ai eh fara dulhabu ko ko ka taho ka raba gumi ka kai mai sai a dafa shinkafa gida ne gobe sai ai shinkafa nan ta Allah jiwa da kai mai kaga akwai tono asiri ko mhm to shi yasa boye sadaka ita ma in akwai maslaha to tafi Allah akbar kamar yadda yazo a cikin Imam Abu Dawud ya rawaito wanda yake da tirmidhi da imamun nasa'i da imamu ahmad duka sun rawaito hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljahiru bil qur'ani kal jahiri bis sadaqa wal musirru bil qur'ani kal musirru bis sadaqa wanda ya bayyana alqur'ani kamar wanda ya bayyana sadaka ne wanda ya ɓoye ƙur'ani ya karanta asirce to kamar wanda asirta sadaka ne kina kowane ya halatta amma ɓoyewa ya fi ka fi kubuta ka fi kubuta Allah haƙar haka ya zo a cikin Bukhari. wannan hadisin abu dawud ya roito hadisi na 1333 tirmidhi hadisi na 2919 nasa'i hadisi na 1663 sai imam al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi shi ma hadisi na 660 yace daga abu huraira abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun akwai wasu nau'in mutane bakwai ba mutum bakwai ba nau'i categories na mutane bakwai nau'in mutane bakwai yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu Allah zai sa su cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ɗazu karatunmu na safe na mata mun karanta me yasa Allah ke annabi ke cewa ranar da ba wata inuwa sai inuwarsa saboda Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali sahabbai suna tambaye ka duwatsun ga annabi an tashi alkiyama ina za a kai su Allah ce qul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ce ranar alkiyama duka za a rede su baka ganin wato gangara ko tudu ga ƙasa flat za a gani daga duka itacen garka ga za su faɗi benaye za su faɗi za su ruguje zama flat to yana magana inuwa kuma to shi yasa kake jin dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake faɗin wannan number one na farko categories na farko su ne jerin gwanon shugabanni adilai shugaba adili duk wani shugaba adili da an kai a da da yanzu da nan gaba da za a yi to yana cikin inuwan nan da babu wata inuwa sai ita gobe kiyama mahallin shahin namu jama'a don in saboda lokaci can gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da mutumin da yayi wata sadaka fa akhfaha ya boye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zan hannunsa na hawani bai san abin da hannunsa na dama ya basuwa ba to wannan mutumin yana cikin waɗanda gobe alƙiyama zai tashi a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah Allah shi ba mu iko wannan sadaka tana da falala tana da matsayi matuƙa Allah ya ba mu ikon yinta to sai Allah ce laisa alaika hudahu
laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum تنفقون إلا ابتغاء وجه الله sannan وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
wato alaran mai na tuna min karatun wani ɗan usun da an kai musabaka ba na malam muka sare karatun muka sare karatun ba Allah ne ya karatu wallahi malam sautin nan ban gajiya da shi ɗan usun stin ya yi karatu da ya kama zukatan mutane to Allah ya saka da alkhairi Allah ce laisa alaika hudahum laisa alaika hudahum Allah ya ce shirye su ba a hannunka take ba annabi Akbar. wato ba ka iya shiryar da su wace irin shirya alhidayatu tawfiqiyya domin wannan yana cikin ayoyin da in baka fahimce su ba za su gaura maka kai Allah ce walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so amma kai ba ka iya shiryar da wanda ka so akwai irinta a cikin suratul qasas Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء و- walakin Allah ya ولكن الله يهدي من يشاء ahsant wannan aya Allah ce innaka la tahdi la tahdi man ahbabta kai ho annabi baka iya shiryar da wanda kake so Allah shi ke shiryar da wanda yake so an ce shiryewa kala biyu ce akwai shiryar da annabi ke yi da mai wa'azi shine su yi jawo hankalinka su nuna maka ga gaskiya ga yadda adire ka yi to amma sa ka karɓi gaskiyar ka yadda Allah ɗaya da wannan iyaka annabi ko manzo ko duk wani mai wa'azi ko wani mai ba da shawara ya baka shawara ya nuna maka abin da ya dace amma sa zuciyarka ta yadda to wannan Allah ɗaya da shi to ina ga shari'a ce Allah ya ce ma annabi bai yana iyawa a wata aya shi yasa daga cikin tambayoyin da Sheikh Kabir Muhammad Gombe ya ma masussuka kahiri to akwai cewa ya hada ayoyin ga yanzu nan Allah ya ce mi laisa alayka hudahum shari'a su ba gare ka take ba ba Qur'ani bane a suratul qasas ya ce innaka kai Muhammad la tahdi man ahbabta baka ai shari'a da wanda kake so to bari mu koma shura sai Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا mm.
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا sannan wa innaka وإنك لتهدي ila siratal إلى mustaqim صراط مستقيم ku saurari ayon ga da kyau suratul baqara aya ta 272 da suratul qasas duka Allah ya ce ma annabi baya shiryawa bai iyawa amma nan Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha sai ce wa innaka wallahi kai latahdi ila siratal mustaqim kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici to in haka ake a ture hadisai don sun ci karo ga iya fahimtar ka da kwakwalwarka to ayoyin ga suya suke ko gani ba ashe ba da molanka aka ture hadisai ba ba da molanka aka ture ayoyi ba sai hakuma ka fahimci shin mi ab bayanin da malamai na wa ayoyin ga dole sai kara maganar maluma ba ko hadisi ba maganar maluma ma za ka dawo ma to haka ya koyan wayan kaga wani hadisi kamar a zahiri ya ci karo da wannan hadisi ka sani maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cin karo kamar yadda alqur'ani bai cin karo da juna sai dai in baka gane ba kai ya nuna karancin ilimin ka ne ba dole sai ka gane komai cikin alqur'ani ba dole magana Allah ce yau ko maganar mutum dan uwanka Eh, kun san in kana ɗalibin ilimi duk abin da ya faru gare ka kaɗan auna shi da ƙa'ida ta ilimi misali shekaran jiya muna zaunan da 'yan agaji muna ci abinci sai na faɗi wata magana nan take biyu sun ka fahimci inda ni biyu sun ka fahimci sabanin haka sai ni observing wani abu na ce oh to kaga yadda ake samu mai sabanin fahimta da zan tuni ko menene Abdul inda kana dan tunawa sai Musaibi ya ce a'a kaza mala ya ce sai ya ce a gane zaune ai ga abin da ka nufi kila kuna ta- haka dai abin ya faru ka tuna akwai abin da ya faru ne guda ya fahimci kaza kamar yadda iri ya taɓa faruwa da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai kada wanda ya sallar la'asar sai banu ƙuraiza kamin su kai banu ƙuraiza sai da asar ta yi sai sahabbai sun karabu gida biyu dole a samu haka wasu sun kace mu tsaya mai sallah hudu lokacin sallah yayi kuma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle in lokacin sallah yayi mu tsaya mai sallah wasu sun kace ba ku ji abin da yace ba ya ce fa kan mai sallar la'asar sai mun isa banu qurayza don haka mu kan ba mu sallar la'asar sai mun isa banu qurayza kaga nassi ne amma sun mai fahimta daban-daban to maganar ma mutum kan gaza fahimta balle magana Allah subhanahu wataala sannan shi kenan sai a tattare a dawo addini da hankalinka za a bauta ka ce a jaye daga hankalin magabata da hadisan annabi a dawo fahimta ka kai za ka fassara mutane kaga wannan kawai malam waɗanda Allah ya kaddara su bace su ne ke bacewa ko shedan ya hito da kahori ne jama'a ya ce shi a shedan sai an samu biya gare sai ya samu followers da kada ya rude ku wannan batacce da ire-irensa Allah ya kare mu to kaga anan malamai suka ce abinda wannan ayoyin biyu suka gode shine hidaya ta data suwa amma annabi na hidaya wato irshadiyya ta- ya ya- ya faɗakar da ku ya nuna muku gaskiya kamar yadda malami ma na hakan an fahimta ko to Allah sa mu dace sai Allah subhanahu wataala ke cewa wa ma tunfiqu eh? wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ku sani duk abin da kun ka ciyar na sadaka ku kun kawa kanku kanku kun kawa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum kanku kun kawa wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah ai ku masu imani ba ma wani abu da za ku ciyar na sadaka face kun yi ne don neman yadda Allah sai Allah ya ƙara yabon masu imani musamman sahabbai cewa mi duk abin da kuka ciyar to don neman yadda Allah kuka yi wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar yuwaffa ilaikum za a biya ku wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba karkashin wannan aya ata al-qurasani yake cewa idza uqita liwajhi llah idan har kai sadaka saboda neman yadda Allah fala alayka ma kana amilahu to kada ka damu da tuwon kada ka ba kuɗi mizi da kuɗin kada ka damu an fahimta sai in ka san fa mutumin banza ne domin baiwa ka ba wani sadaka ya je sai sigari ya ba kuskure ne duk sigari haramun ce guba ce yake sha baka shi sigari in fara da wadda suka gani karama to haramun ce musulunci bai da ita ba duk malamin da ya ce ma ai sigari babu ayat da ta ce ƙarya yake bai da karatu wala ba fahimci addini ba ƙarara Allah ya ya haramta ta alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar allati wa yuhillu lahum at-tayyibat daga cikin duti na wannan annabi da Allah ya aika muku bayan wucewar annabi Isa yana halatta muku duk wani abu mai lahiya ga jikinku mai sa muku lahiya ga jikinku wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith kuma yana haramta musu duk wani abu da ke cutar da jikinsu to ko jahilin da bai taba zama primary ba ya san sigari na cutarwa ba ko san hada mai ba tun suna rubutu ba a gane turanci yanzu har ga hoto suka rubutuwa ga huhun ka nan kamin ka sha ga huhun ka nan bayan ka sha ko wurin kana dibgagge ka take ta dura ta gaba ga cikin ka wani taba haka ce ai babu ayi da ta ce haka nan. saboda ne mutane suna son su dai laƙe da abin ga in za ka sha abu ka sha abu kama dai ka sa haramun ce can ka sa ma Allah da da ilimi ala ilmin amma dai haramun ce Allah shi kare mu don haka irinsu ba a ba su sadaka jama'a ba a ba su sadaka sai sun to suna jin yunwa sai a sai musu abinci su ci amma a ɗauki kuɗi a ba su to ba a ba su a babba su sadaka don ƙarfafa suna wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan shi ko da ka bashi naira 200 sai ya tafi asita to ba bashi Allah shi kare mu kuma duk wanda in dai mai waɗannan mashaya suna azumin ga to ya dace su batta cikin azumin ga in dai suna yi ba ba su yi ba duk wanda ya yi kwana talatin tun da sai hamman garba bai ci abinci yana ibarin komi ba ko sigari ba dun da ya bar tuwo dun tuwo ya hita duk in azumi ya wuce dole sai ya ji tuwo sannan ya sha sigari bai yiwa ce sigari ɗaya ka ci ya sha ya karya ya tita da rana ya sha da bai yiwa karya ya kai to in ko har shina iya barin abinci da ya hita to ya nuna yana iya barinta da aka waje tsoron Allah ba samu cikin mutunta to sai Allah ya ce duk abin da kuka ciyar ko san shi wazi haka nan shikewa kuma qur'ani haka shike yace yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun ibnu kasir ya kawo wani hadisi wanda ke da alaka da wannan idan ka tashi sadaka ka yi sadaka kawai Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu lada akan sadakokin ba mu da lokaci balle mu karanto su bayani ci gaba lil fuqara'i
للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفونهم تعرفونهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
Allahu akbar Ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan za ku ba da sadaka to ga waɗanda daidai ku ba ba kuwa aka ba sadaka ba lil fuqara alladhina ufsiru fi sabilillah ku ba talakawan nan da an ka kange su saboda Allah musamman a wannan aya ta sauka dalilin wasu mutane da aka ce ma ahlus suffa su wane ne ahlus suffa su ne wasu sahabbai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi devotion suka yi sadaukar da kansu suka tare a fada Allah su baƙi ne mahi yawa ba su da gida ba su da masauki sai suka tare masallacin manzon Allah su yi sallah su yi qiyamul layli su yi karatun qur'ani kuma ba su zauna haka nan ci makwanci ba suna jiran sadaka a mahiyon suna za su ɗebi ruwa su sai suwa wasu na za su yi ice su sai suwa mahiyon su haka suke yi shissa daga cikin ta'arifi na sufaye wasu ka ce nan aka samu kalmar sufanci a halu sufa amma sufanci sai rikide daga baya kuma wata kala sai sa alu suna suka yi waje da shi suka ce kai ma bid'a ce kalmar ma ta sufanci din bid'a ce babu ta cikin Qur'ani ko hadisi yan akwai kuma a kawo babu to mahallin shahid waɗannan sahabban to mahiya yan annabi ya samu sadaka su ka aika ma sai ya sa a kai musu saboda su suna nan koshi ibada suke kuma suna ba su dogara da kowa ba abu hurairu ce wallahi na san shi ma na ci ahlus suffa cikin ahalus sufa wanda riga gare ba shi da wando wani wando gare ba shi da riga amma ba su roƙon kowa komi daga ku ci sun aza muku hidina lil fuqara alladhina ufsiru fi sabilillah an kange su su haka Allah ya kaddara rayuwarsu fi sabilillah wurin aikin Allah a kore yaushe la yastati'una darban fil ardi ba su iya samun dama ta ainihin tafiya a ban ƙasa domin su je su yi kasuwanci yadda sauran mutane ke yi ya sabuhumul jahilu agniya jahili yana ɗauka su mawadata shi jahili ya ganin zai ɗauka suna nan sun tara komi mina ta'affuf saboda kamewa da Allah ya musu ta'affuf suna da kamewa ta'rifuhum bisimahu Allah ce ga alamomin su za ka gane su da shi la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su dagewa da nacewa wurin roƙon mutane ba su roƙo wallahi wani tabi yake cewa na ga ɗayansu da a ce yana saman doki bulala ce za ta faɗo a ƙasa bai taro Allah wani taimaka ka miƙo min don kai roƙi wani abu kai kaɗan suna da wadatar zuci ya sabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin Allah ce duk abinda kuka ce na alkhairi kuka taimaka ma waɗannan fa inna Allah bihi alim Allah masani ne kuma zai saka mu su irin su kamata ya ku ba su ba sai sun roƙa ba duk wannan hunka san yana da bukata amma bai roƙo to shi adiri a ƙarfafa shi ku wani saboda lalacewa zuciya sai ka jace shi wala in ba roƙai bai ko sanin wai ana cikin bukata ko wanda sani haka wanda ake faɗa mai in ya tabbata ba wai shi wala bai gane kana cikin bukata sai ka roƙai wani yana ɗabi'a ta ga abu wallahi kuma yin mutane haka suke wa wai su sai an zo an nuna musu an kasa sannan mi suka taimakawa amma haka ɗaya su yi sadaka intentional su ɗauko su ba su a Allah ya hana musu wannan albarka su sai ka zo da bukata ka ka kada kanka tuko sannan za su ɗauko su baka kaga ba don Allah sun kai ba kenan don haka babu shakka kamar za mu zo mu ji fassara ayar ga a can gaba shi yasa musulunci bai ba da damar wani roƙi wani abu ba in ba mutum uku ba kamar yadda hadisi ya zo annabi ya ce mutumin da yake yana da harka ta yi sai wata musiba ta same shi har sai da 'yan shiya su masu hankali sun kace kai wani ya shiga yanayi to wannan an halatta mai roƙo da mutumin da wata alluba ta same shi bagtatan ila ga ciwo ga gobara ga menene shi ma wannan yana da certificate na roƙo daga manzon Allah in ka soke shi ka soke shi ga banza bai da lahirin Allah ila an yi gobara shago ne ya kone gaba dai an fahimta ko gona ta gaba dai hwara ta canye ko wani abu kamar haka ja'iha dai wata musiba horrible ta kwado mai to wannan yana da kada ya ji kunya kowa annabi ya bashi dama ya je roƙo amma annabi ce in ya samu wadata to ya kame ba kuma sai ya tara dukiya ba ya samu dan abin da kila daga nan da zuwa ko kwana biyar zai san yadda ya dan samu jarin da dan fara wani kasuwanci na uku annabi ya ce mutumin da ya dauki tahawarajulun tahammala hamalatan da mutumin da ya dauki wani misali ana bin wani bashi kuma ga za ana kila gidan yari da shi kai kuma an yadda da kai sai an ka ce kila baka da hali sai ka ce to kai ka yadda a matsayin beli kake sai an ka ce an yadda to amma ko baka da kuɗin ga kuma ka riga ka dauki wannan kila wancan mutumin yana cikin matsala kuma dai su yanzu kotu babu ruwan su da matsalar da yake cikin ba sani ba ga yadda diya ga yadda kaza dan kasuwancin da kai ba wani abu na ba kai ko sai ka ji tausayi ne kana da dama ka amma ko baka da kuɗin nan da kila kun fahimci bayanin baka da kuɗin nan da zaka biya kai tsaye kai ma an ka ce haka wasu yanzu aiki na gare ka amma ka sai an ka baka dan lokaci nan gaba zaka iya biya to kaga aiki alkhairi ne kai ko to nan sai an ka ce alkhairi kai tsaya gare ka an baka dama ka je kai tabara duk wanda da cewa ka za almajiri yayi ta cewa baka da lahi wurin Allah wato yana da kyau mutane su gane in dai baka da lahi wurin Allah ka karamu da abin da mutane za su cewa ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa in dai Allah in dai ban saba maka to ni ban gani duk wanda ka gani lahi na ya daɗe don haka wannan annabi ce shi ma an ba shi damar ya roƙo har sai ya samu amount ɗin nan da ya ɗaukan makai ne ya biya ai ba shi aka biya shi amma alkhairin da ai ba shi da cin kudin ba kun ji mutanen ga uku annabi ce faman wara a zalika ya qabisa yace ya kai qabisa wani sahabi ne annabi ke ba wanga labari yace ya kai qabisa duk wanda ba waɗanga mutane uku ba fasuhutun fasuhutun fasuhutun ya akulu sahibu duk wanda ba su ba kaka ce ah makaho ne kaka ce ah duka wannan ba su da certificate wurin Allah na cewa su yi bara ba su da annabi ce duk wanda ba su ba fasuhutun fasuhutun wuta ce wuta ce wuta ce yake ci mu cikin sa ya kai kabisa kuma ranar alkiyama zai tashi huska te skeleto babu tsokan nama gare ta Allah shi kare mu Allah ya gamsar da mu da abin da ya bamu Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya Allah ka gamsar da mu da kai mu wadatu da kai ya sa ba mu bukatar komi a gurin kowa don kana alhayu alkayu Allah ka gamsar da mu da abin da ka ba mu muje ya ishe mu to wannan shine siffa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi adoptin wagga siffa babu kamar malaman addini mahiyar malaman addini mutane na kallon su masu kuɗi mawadata saboda mi Allah ya sa musu gamsuwa mai yawa in kana tattauna da manyan malamin sai haga yadda mutane ke kai musu ƙorafe-ƙorafe sai su ɗauka don suna hawan mota don suna da gida mai get sai su ɗauka sun tara komi alhalin ruhin asiri ya saba humul jahilu aghniya jahili na ganin ai sun tara min ta'affuf saboda kame wadda Allah ya musu la yas'aluna an-nas ilhafa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akai ya tabbata a hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa al-miskinu bi hadha at-tawaf alladhi alladhi yatufu lin-nas ba wai miskini bane wannan da ke zagayawa cikin mutane yana taro Allah ya taimaka mai ba shi bane miskinin da anka ce a taimaka fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani yana buƙatar 'yan loma guda ko loma biyu ko da biyu guda ko da biyu biyu naira hamsin naira ɗari ba shi ba ne a kai ba shi miskini ba amma miskini in ji manzo Allah ya ce allazi la ya ji ghinan yughnihi shine wanda baya samun abin da zai wadatar da shi bai samun wata wadata a ce ya samu abin da zai wadatar da shi kuma wala yuftanu lahu fa yutasaddaqu alayhi mutane ko ba su lura da shi balle su mai sadaka da ai magana ta ce kai wani da Allah ku ta mutu ne wani da adda kaza ba ku ganin shadda da ka sa ashe ba san ta ciki da ciki ba Allahu akbar wala yasalu an-nasa shay'a kuma bai roƙi mutane balle a gane yana cikin bukata to shi wanga shi a miskini sai a karfafe shi domin mi kada ya kai ga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace an sha ganin jarabawa ta masu roƙon nan an sha labari daban-daban an sha ba da wannan ƙissa karan kaina na ji ta ga dr jami'ar kusan su biyu yana faɗinta ya ce akwai lokacin da hayyatar da gilas dun ya gaji da 'yan roƙon nan sai ce kawai fa Allah kama ni sai sauki sai ɗau kuɗi irin naira dubu haka ya bashi ya ce kawo canji sai ya zaro ya mai so ya zaro na ya mai so to wannan ba gare shi ɗaya ta sha kana yawan jin tunani to ni na ji ta gare shi har su biyu na mai ta kai akwai lokacin da sai da ya kashe kyamara bayan mun gama karatun musulun da sahi gida ne ran juma'a ya ci gaba da bamu labaruka irin masu zuwa gida ne tun kamin yanzu ba a ji magana kwamishina wallahi tun tun tun tuni ya ce yanzu matsayi dai wallahi ga irin masu roƙon na da kasan likita na da mara lahiya likita dai kasan bai tausan mara lahiya ko ya ce to wallahi haka nan shi ke yanzu saboda ya ga na yaudara daban-daban akwai lokacin da udut kai shi yasa ma ya kashe saboda abin ya ma koma hiri suna ta faɗa muna yace akwai lokacin da udut sun shiga kenan sai wani ba Allah to yana kuka don Allah malan ka taimaka mana akramaka Allah wallahi dan uwan mu na an ka hahalbe can ya faɗi yankunan gar sako ta gabas kaza kaza ga mu can yanzu haka asibiti babu kuɗi kaga kaza kaza an gane yanzu haka an rubuta emergency na ya faɗa musu adadin kuɗi mal jabir ya ce sai ya juya kallo da sikita ya ce mu ji tsoron Allah mu muna nan cikin kwanciyar hankali waɗanda mutane na cikin tashin hankali mu taimaka musu ko na Allah na sa mu tsira ko ba mu yi musu komi ba sun ka tattara kuɗi ya ba su ya ce to ina dan wani naka ya ce musu duga ka shiga na yana nan ciki an gane malla ya ce sun ka shigo ko da sun ka shigo sun kai sallama su sun ka isko wani yaro zaune na ta cin aibace na kallon su yana ta kallo sai ce washi lahiya ku zo kamar tsayinan so ka ce ba dan uwan ka bane hita ne yace an maka kaza ce a wallahi shi ka uwaye suna nan tare sun dan hita na su dawo shi wallahi bai kosa wani mutum ba kuma dakin nan hito zuwa yaddi bi yaro sai hito sai ya tura su wallahi ya basu nan kowar sun ka dibo ina babu shi babu labarin wannan mutum da ya je akwai wanda ya taba mu labarin shi Dr. Jabir din ma ya sake ta akwai ranar da yana karanta wani test wata yarinya ta turo mai test mai ban tausayi in ka karanta sai ka kusa kuka wallahi obanta ya rasu sannan ga uwarta can asibiti babu kaza ta yi dai test mai ban tsoro yace ya rude ga akawun nan ba nan kuma ya sa mata kaza to da ya zo sai kira wait sai wani ya ɗauka ya ce wane ne ya ce jabir ne sani mai wula ce a kan makalla kai ne sai ce eh ah laya ya ce ai kaji kaji mai wayar gace kaza kaza kaza sai ce ka inna lillahi ya ce wallahi ƙarya take malam caji na ta kawo shi yagga take waya ta ta kasanta sayo iri kaza ba ta da kuɗi shi na ta abin kari ba ha gani do Allah yanzu in ka zo ka ce mai irin Dr. Jabir wallahi labaru kaga in zan ci gaba da ya faɗa mana a lot of them da yawa yace sai da ya kai aji DPO yana da lamba wani dan sanda wanda suka zuwa ka da ya ga irin haka to zai tahi da shi da komi kami ya kai ga taimaka ma don Allah irin waɗanga ba su kai ga yace akwai kuma ana samun na gaske don akwai wata mata yace ita ma bai mantuwa da ita nan za ka gano kuma wallahi malumin nan sun sha wahala farkon abubuwan su yace akwai lokacin da wallahi bai da abinci gida ne shi karan kai na hituwa na ya garka ya tagumi bai ko karya ba ya dawo kan madinan ma don da kowa ya dawo madina ya daina karanta a islamiyu kamin ya kai ga abin ga amma wani ganin ɗaya yanzu ai ya hau bai san wahalhalun da an ka sha ba ka fahimta wallahi lokacin yace yana zaune kawai sai ga wata mata ta taho ta ce wallahi marayu gare ta tana neman taimako tana kaza ta kwaɗiri bukatocinta shi ga ko shi gida ne ba a yi abinci ba kuma bai da abin da za a abincin ga ya ce sai ya fusata ya ce mata shin wai ke boye Allah wai wa haɗa muku mu kuɗi gare mu dauka ta tawa da kun taso duk ku tsallake gidan masu kuɗi ga gida can ga gida can sai ku taho inda muke ta tashi ya ce wallahi ta tashi ta ce kai mallan dole mu taho inda kuke ko ba ku ba mu koyi ba kuna mana addu'a ya ce sai kuma ta kare mai zuciya ya ce mata to ta tahi da shi ma lokaci ce wallahi bai da abin da za mai abinci gidan nan ya ce mata ta tahi da dawo zuwa lokaci kaza ta sake dawa ya ce ta yi hankuri ta bari gobe ta dawo to ya tabbatar da wagga tana cikin bukata ya ce sai ya kokari ya kira wasu waɗanda suke tare masu hali maluman nan wairun kana tare da su ba su neman wani abu gare ka kai tsaye in dai ba wani abu na alkhairi ya taso kila wanda ba su iya sai su nemi sai kira ce kunji kunji ina ga ga alama sai ku sun ka turo kuɗin ya ce to ita ka har yanzu bata sake dawo ba ya yi iya ƙoƙarin ta dawo bata dawo ba ana samun na gaske to da ire-iren su kai Allah samu dace don haka mai yawan masu roƙon nan matsala ne amma Allah bai hana a ba su ba in suna cikin bukata amma waɗanda suka yi bukata waɗanda ba su roƙon kowa kuma ko kai ka san suna cikin bukata ba su zo sun roƙe ka ba na'am to sai Allah subhanahu wataala yake cewa mi alladhina yunfiquna
alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniya sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah subhanahu wataala yace alladhina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu bil laili wan nahari dare da yini ko yusu suna kokarin yin sadaka ta alkhairi sirran a ɓoye wa alaniya da bayyane kaga Allah bai zargi yi a bayyane ba ya ce a ɓoyi da bayyane falahun ajiruhun inda rabbihim waɗanda suna da lada a gurin ubangijinsu babu shakka lada suna nan aje wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba su cikin bakin ciki nan duniya da kuma gobe kiyama Allah zai ba su aminci da kwanciyar hankali addu'a ɗaya da aka yi ma ba ƙaramin alkhairi ba ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya kare dukiyarka Allah ya ƙara ma rayuwa albarka wallahi wannan addu'a ta bayan Allah ba ta tafiya gabansa shi ne ibn kasir ke cewa haza madhun minhu ta'ala wannan wani yabo ne daga wurin Allah lil munfiqina fi sabilihi ga waɗanda suke ciyarwa bisa ga tafarkinsa wa butiqa'a mardatihi da kuma neman yaddarsa fi jami'il awqati a cikin dukkanin lokuta min laylin wa naharin dare da yini wal ahwalu min sirrin wa jahalin hakanan bayyane da kuma boye yace kai hatta an nafaqa alal ahli hadda ciyawa ga iyali da kake shi ma in wata shiga cikin wannan domin an nafaqatu alal iyali ita ce laylan wa naharin dare da rana a ci da sahi a ci da rana a ci da dare to ita ma kada ka ɗauke ta ba lada ba ce akwai lada amma usaimin ya ce duk lokacin da in kai wuce wani kake to zuri baki kake ganin kai to na da yau dai haka nan dai to ga yanan dai fusace kana ganin abin ya zama mata kima to baka da lada to ya za mu yi don da dai Allah ya aza muna baka da lada ka sau kana mai jin daɗi cikin rayuwarka da ƙudurta ikhlasi ga rayuwarka cewa kana ciyar da su don Allah innama nut'imukum liwajhi Allah muna ciyar da ku ne dun neman yadda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba muna ciyar da ku bane domin ku gode ko ku zuwa gaba a bari ayan son ka girma dole su rinka ciyar da gidanka ai bare na temporary zuwa gaba ai dole su zuwa su rinka kana ta abin ga kana taraki to kakkai haka Allah ya ce a saboda mi ya tabbata a cikin hadisi na Bukhari hadisi na 56 hadisin muslim hadisi na 1628 ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa'adu ibn abi waqas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zadatta biha darajatan wa rif'a hatta ma taj'alu fi fi imra'atika har abinda zaka ce da iyalinka da shi to sai Allah subhanahu wataala ya kuma yana bayani akan wato ainihin riba wadda dai muna dab-dab da bakin buda inda malam kabir gombe na suratul baqara shekarar mu dai uku kenan cikin surar ga in Allah ya nuha insha Allah za mu shiga ali imran kila amma dai ya zan mu ba mu yi ba mu ba mu yi sauri ba ba mu kuma yi abin nan bai zan dai ya ya zan tafsiri saboda ba a son tafsiri kuma ya kauce ma daga qur'ani a tai ayi ta labarai ayi ta abin nan yadda wasu ke don ka saurari wani ayi ta surutun da ya ma haita da ma'ana aya qur'ani amma duk abin da zaka kawo ya zama yana da alaka da fassara aya a fahimce ta Allah shi ba mu ikon kiyayewa haka sai Allah ce alladina yakuluna riba
alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
riba tana daga cikin nau'ukan cinikayya a lokacin jahiliya kamin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma riba ta kasu gida biyu akwai riban nasi'a akwai riban fadli babin riba babi ne mai fadi a cikin fiqh wato akwai lokacin da aljahiliya babu wani taimako don haka idan mutum ya ara ma dubu goma ka sani in ka tashi biya sai ka ƙara gwargwaro abin da ya ce za ka ƙara kuma ka yadda ba magana wai a ramin da Allah kaza haka nan in ka ga wani abu kana so ga mutum misali kana son ƙila ba ka kwanon gumi guda to in ka tashi biya lallai biyu za ka kawa to duk iri-irin wannan ne kamar da za mu zo mu ji sai musulunci ya hana wannan ya tabbatar da cewa shi bashi babu shakka taimakeke ne ya ce tsakaninku sannan cinikayya babu fifiko don jinkiri duk bai sa riba ta shiga ciki to shine ibnu kasir yake cewa lamma zakara ta'ala al-abrar al-mu'addin an-nafaqat yayin da Allah ya ambaci bayan Allah na kware waɗanda suke taimakawa suke ciyarwa saboda Allah al-mukhrijin az-zakawat waɗanda suke fitar da zakka al-mutafaddilin bil birri was-sadaqati li dhawi kuma waɗanda suke fitarwa zawil hajat suke taimaka ma abota bukata wal qarabat da kuma ƴan uwansu makusanta fi jami'il ahwali a cikin dukkanin halaye wal qati da lokuta shara'atu sai Allah ya shiga fi zikri akalatin riba game da ambatun masu cin riba wa amwalin nasi da dukiyar mutane bil batili da banna wa anwa'i shubuhati da nau'uka na shubha fa akhbara anhum yawma khurujihim sai Allah ya bada labarin halin da za su kasancewa a ranar fituwar su min quburihim daga kaburburan su wa qiyamuhum minha da tsayuwar su a yanayin gaban Allah subhanahu wataala gobe kiyama ila ba'athihim wa nushurihim har zuwa ta yadda su fa qala sai Allah subhanahu wataala ke cewa alladhina ya'kuluna riba waɗannan da suke cin riba la yaqumuna to ranar alkiyama ba za su tashi ba illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-masi sai kamar yadda wannan da shaydan ya shafa yake tashi gobe kiyama aka ce ga wani aljannu sun buge shi zaka ga yana makarkata gashi nan da ya hita hayyaci ne kamar haukaci to irin haka nan za su tashi gobe kiyama shine ibnu kasir ke cewa ai la yaqumuna min quburihim yawmal qiyamah ba za su tashi ba daga kaburburan su ranar alkiyama illa kama ya ƙumul masru'u hala sar'ihi sai kama yadda mai farfadiya wanda aljanu sun ka buga yake tashi wata khabbutu shaitani lahu shaitanu sun ka buge shi wa zalika annahu yaqumu qiyaman munkara zai tashi mummunan tashi kenan wannan aya ta nuna lalle cin rai ba karamin musiba bace lalle ba karamin laihi bane wanda yanzu an mai shi ba komai ba Allah subhanahu wataala samu dace shi sa'ai tana da bayanai da addini sosai insha Allah duk da lokaci ya karato kuma ayar tana da bukatar bayani za mu tsaya nan daidai nan insha Allah domin mu samu cikakken bayani game da ita dama an mana nasiha mu masu kokarin cewa za mu yi tafsiri inda duk binciken mai tsaya to mu tsaya nan don haka daidai bincike na na yau bai kai alladhina akuluna riba ba haka ina son mu ƙara samun bayani sosai game da ita musamman cinikayya ta zamani cinikayya ta zamani saboda kun ga yanzu ga harkokin banki kuma kun sani ana ambata waɗanga bankuna namu kusan duka riba ta shiga ciki har da ma wasu abin nan su ofe ɗin da sauransu ne insha Allah zan iya ƙoƙari na mu ji bayanan da suka shahi riba insha Allah don haka za mu tsaya nan inda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuɓe halshe Allah ya shafe shi a cikin zukatan masu sare shi gafarta mana wa subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bai fahimta ba okay